السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا اللحدي نشابيو وني نشابيو وقت رمضان لنا نشاء كنم هجرة النبي محمد alaihi salatu wassalam daga birnin maka zuwa birnin madina shekara 1447 muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu ci gaba da karatunmu da muka saba a kowace rana yau gashi allah ta'ala cikin kaddarawar shi da faralarci ya ba mu iko za mu dora a inda muka tsaya kuma muna fatan allah ya karba mana allah ya samu daga cikin ibada karbabbiya allah ka samu daga cikin bayan ka da muke yantawa a wannan wata Allah mana da bukatu masu yawa gare ka ya Allah ka biya mana su ka kare mana dukkan abin da muke jin tsoro Allah muna roƙonka ka zama da kasar mu lafiya sauran kasashen musulmi waɗanda suke azzalumai waɗanda suke shan jinin mutane irin Amerikawa da kuma wato bani Yahudu na Isra'il Allah ka ga irin zalunci da suke Allah ka fi karfin su Allah ka rusa su Allah ka rusa su Allah ka karya su Allah ka maida musu makircin su a cikin kirjin su sun da magoya bayan su insha Allah za mu tashi dai a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am darasin mu na baya mun tsaya a aya ta 42 ne ko ko da uku da uku da yau za mu tashi da hudu insha Allah bismillah hamsin ne ko to hamsin da uku yau da hudu insha Allah وإذا جاءك الذين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon rahama annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake nusar da shi akan alaƙar shi da talakawa a wannan zamanin da hamshakan masu kuɗi suke ganin idan har manzon Allah yana son su zo tare da shi sai in ya kori talakawa Allah ya cikar da ya kore su saboda ba shi yake da hisabinsu ba su ma ba su da hisabin shi in ya kore su ya yi zalunci kuma haka Allah ya ce ya tarrabe su sashen su zuwa sashi da sai ce wai zata aka yayin da suka zo maka alladhi na yuminu da bi ayatina waɗannan da suka yarda da ayoyinmu suka yi imani da su idan suka zo maka ya rasulallah za su yi maka sallama to faƙul salamun alaikum ka ce musu wa alaikum wassalam umarni ne akan raddu salam duk lokacin da sabai suka shigo suka yi sallama ga manzon Allah ya sama wata rana suka tambaye suka ce mun san yadda muke maka sallama to yaya za mu yi maka salati a nan gurin ya karanta da su yadda ake mai salati da sigar salatin da muke cewa salati ibrahimiya wanda shi ne mafi girma daga cikin salatai da mutum zai yi to a nan gurin allah ya ce duk lokacin da suka zo maka in suka yi maka sallama fakul kai ka ce musu salamun alaikum amincin allah ya tabbata a gare ku ka taba rabbukum ala nafsihin rahma ka yi musu albishirin allah ta'ala ya wajabta ko ya rubuta muku jin kai karkashin sallama nan kamar yadda wani ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum annabi ya ce mishi wa alaikum assalamu laka ashara kana da lada goma wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce mishi wa alaikum assalamu kana da wa rahmatullah kana da lada ashirin wanda ya zo kuma sai kai kololuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi ya ce mishi wa alaikum laka salasin kana da lada talatin a wata ruwaya wanda ya zo ya sallamar farko ya ce assalamu alaikum annabi kara mashi ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce kuma ladan ka goma nabi ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce mishi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce ladan ka ashirin shi kuma na uku ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ka ta kafke ne ya gaba da haka annabi sai ce mashi wa alaikum ladanka talatin ya ce babu shakka ya yi farin ciki ladanka talatin ya fi yan wasu amma akwai abin da ya damu da shi su da suka yi annabi ya kara masu dami shi manzan Allah bai kara mai ba ya annabi ya ce to ai ka kai kololuwar karshe ne shi addinin musulunci kun bai bukatar kari ya gina da mutum zai ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh in ka ce mashi wa alaikum yayi saboda babu gurin karawa da Allah ce idan aka zo aka gaida ku حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا أي عند أكا قيدا كود قيسوا سلما السلام عليكم تو الله يتكوك أمسا بأحسن منها da mafi kyawun abin da aka faɗa a kan lafazin kenan idan kice assalamu alaikum na ce maka wa alaikum assalam wa rahmatullah shine na mayar maka bi asana mina da mafi kyautatuwar abin da kai idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah na ce maka wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu na mayar maka bi asana minha an gane ko amma idan ka zo gaba ɗaya ka kwashe ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abin da gurin karawa idan ce maka wa alaikum ko kuma in ban yi in na fita kiyaye ce maka wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu babu kari an gane ko shine faradduki asana na auruduha ko kuma idan mutum ya maka sallama kamar da mai gurgurar yadda yi assalamu alaikum cewa alaikum salam assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salam warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi barakatu ya ka ce mashi wa alaikum ko wa alaikum assalam warahmatullahi barakatu kana da zabi biyu a nan gurin to wannan idan suka haka ka taba ka sanar da su cewa ubangijin ka ya wajabta musu rahama duk inda aka yi sallama Allah yana saukar da rahama ga wannan mutanen da suke wajibin sallama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro ce ya gulam lokacin da ka zo shiga gidanku yace ka ce assalamu alaikum takunu barkatullahi alayka wa ala alika in kai masa sallama sai albarka Allah ta zama a gare ka da kuma famikin gidanku gaba daya a ce idan mutum ya zo gida sallama yake yi ba zai yi ba kenan ko ya ce iske zai wa ya yi kwan kwan kwan kwan ko kuma ya yi oda fil a buɗe mishi kawai shikenan sai ya shigo a doka ce ka yi sallama duk lokacin da ka shiga gida ba tare da sallama ba to kun shiga tare da shaidani garke shaidanu za su bi ka a shiga duk su tarwatsa gida su faɗa ka hada da uwar gida su hada yaran faɗa da junansu da haka ana son in za shi gida a yi sallama ko da kika ta gidan nawa kada wata bayar Allah take tambaya suna fafata da mijinta wai in ya zo bai sallama ita ce kai me yasa gida ka sai ce wai gidan nashi gidan nan ya sallama zai shiga ai ba ma sallama ba ya kama ne ba uzuni ka yi kokari ka sanar da su alamar ka shigo don karkade ka tara suna ka tobara ko abin ya dame ka bari manta ba daga cikin malamai na gaba sai na ambata ba in kun ji kisa kun sani ya shigo gida matan shi suna hira ba su ji sallama shi ba sai ya zauna to ashe cikin hirar tattaunawa abinci ake ci to mai dawa abincin ta cika yaji ba a san duk san kisar ko? eh to shi ne ake sa tabbi yau ka ji ina a gurin na gidanmu in yazo ka ji gulma ko? eh to shi ya ji magana sai san dai ba su san ya ji ba sun sun sun sai huta sai da ya huta a walibi akwai hikima sai ya sake yin sallama su san ya zo ya yi sallama suka san ya zo ya je ya zauna a kamshi abinci ya ci abinci ya ki magana ka san manyan mutane ya kasa kuka ce abincin kakare baka yi magana bai to mi zan ce ni na yi magana a ce na iya ina za ka ce to Allah da ya hana mutum ya rame ya saurari maganganun mutane ni ne ya ina kuma ce ah ni na magana a ce na iya ina kaga kenan inda ma wata magana suka wuce za ka bata mai rai da shi ya ja to su ake ka sanar da su za ka shiga siga ne ka shigo in bulaguro ka tahi in ma cikin dare ka zo an hana ka shiga gidan ne daga damar masalaci ta gago ka kwana allahumma da yake zamani da waya kila an iya tawili a can kila an sanar da su in sun sani da yan dama dama amma kawai in dare ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai daga bulaguro to kai ya fara iyalan cikin dare dan kai ya je ya ga ko ya tarra abin da shi musulunci na bukatar ruwan asiri jama'a kaga abin da zai bakanta maka ne babu riba gara ba gani ba ko da an yi shi ku sha'arin dan adam da kake gani sai Allah wallahi dan adam kawai ka bar shi da Allah shi kakka nemi gane asirin shi gaba daya a a duk in kana son mutum ko kullun ka roki Allah kai ya gwada maka munin shi mummuna abin da yake ka roki Allah kai ya gwada ma dan in ka ganin ba magani ba za ka yi kuma kimar shi ta ragu a cikin zuciyarka yasa ake so in za a shiga gida a yi sallama har ma inda dama a nemi uzuri in shigo ko kai mai gida ka ce a dakata to dan dakata dan ba mamaki tana cikin wani yanayi da yan kakanta akwai matsala tana so ta shirya to kaga wannan hurriyar duk ba mu da ita ba ma kai mai gida wani ma kawai zo kawai kawai kawai kawai zai shiga abin ko ma bai shiga bai lagi wani wani ya kai wani kaikin da kai tsaye shigo mana kuma kaikin shiwa mu diba dokoki ga sunan burjin 'ya'yan cikin gawa da ka haifa an hana su ga gidajenka a irin wasu lokuta guda uku Allah ce salasu aurata waɗannan lokuta guda uku al'aura ne ga mazauna gida amma yanzu ina waɗannan kawai sun zama tarihi kamar jarida muke karantawa kuma a doka ce fa to baka zama ahli suna sai ka ɗabbaka wannan a cikin gidajenka amma yanzu kowane ƙato ma kawai ne zo sai shiga ballantana ma kuzan ake tafi mai da ai kuzan kira ne ko ce kalas ɗaya muke da shi abokin da wasu yi kalas ɗaya harin da kuma ka ce a to dakon shi kenan kai durusi gaskiya ba da zai ne ba kowa kamata shi gidanka ba wanda ya cancanta ma ba kowane lokaci ba mutu ya kamata zama mai kishi duk wanda mai kishin iyalar shi bai shiga aljanna haka annabijin durusi bai shiga aljanna ka zama to mai kishi mai kare martabar yarinka za ka mazaje na kirki ba sa so su abata suna mata su ma a cikin maza sunan ba ba sa so ali bin abi talib ya dauki asuwaki ya ce wannan asuwaki inda mutum da ke da rai yaƙi da ke asuwaki ba saboda ya shiga haƙorin fatima ya ce da asuwaki mutum ne ko wani namiji ne ce wallahi da rai yaƙi da shi har iya kare na kai kuma so kace kawai ta yi ado ku fito ka goye ta a moto ka zai gaida mutane ana shegewa ne mata yi ce ka gani wani haka ne wallahi wai samar tana da kyau ita kuma da dangale ita ma sakara ko dauke ta a gaban mota ya zo tsaya gudun lega ya ne kai lega wasu wuki a ganta da duk wannan maguzanci ne ana son mutum ya suturta ya boye ya kare martaba iyalansa amma wanda suke ɗabi'a ta musulunci za a ga suna kwatantawa da daga cikin waɗansu ƙasashen larabawa da suke da ɗabi'ar kici wani in gashi da matar ka in ka gashi da matar shi so yake kakka mishi magana in ka mishi magana matar shi ta ji murya kama shi kawai bai jin daɗi kici yake amma kai in kai baki ma so kake za ta ba su abinci wani ruwa ma kai sa kare kira za ta zuba musu ruwa su sha suna ta ko wai so kake in ta kai musu abinci ma ta zo ta zauna kusa da su to wannan duk maguzanci ne ya kamata musulmi ya nisa ka zama mai kishin iyalinka wannan shine karantawa addinin musulunci amma idan mutum ya zama to da yus to sai a ce Allah ke yi annabi da ya ce do you see wanda bai kishin iyali bai shiga aljanna to Allah madaukakin sarki dai ya ce ka kwadaitar da su Allah ya wadauta musu rahama ga ƙarshen sallama annahu man amila minkum su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku bi jahalatin a cikin rishin sani baya yi wa mutum ya sabawa Allah sai ya zamanto ya jahilci Allah a lokacin da kake da yakinin Allah Allah ne a zuciyarka akwai matsayin Allah wanda ya cancanci ka bashi to ba za ka iya sawa mai ba jahilci shi ke sa mutum ya sawa ma Allah ko da mutum yana da ilimi shi yasa guri da ya zaga Allah madaukakin sarki yana magana da annabawa har yana cewa kadda su yi abu irin na jahilai annabi Musa lokacin da ya magana Allah ba su ga addu'a Allah mu'mina da Allah saka wa alheri lokacin da ya magana da mutanensa ya ce na ya murku an ta zuba wa bakara kaga a ƙarshe da suka ce mashi izgiri da yake mana ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsarin Allah daga yanzu mutum daga cikin zalima jahili ce yake izgiri da maganar Allah ko shi yake saba ma Allah kiratse jahilci ne mutum ya izgiri da abin da ya shafi ka'ida da dokoki na ubangiji tabaraka wa ta'ala to haka ma'anar jahilci ba rashin ilimi bane haka rishin aiki da ilimi yana ba da mutum ya koma matsayin jahili kamar da ɗan adam za ka same shi yana ji idan aka yi magana amma idan an bayi shawara bai ji ba an ce kai yayi yayi ya gata wani duk daga rishin baya jin magana ba don an yi magana baya ji ba ne rishin aiki da magana shi yasa aka ce bai jin magana yasa idan kai ilimi baka aiki da shi har yanzu kai yana a matsayin ka jahili aiki da ilimi to shi ke tabbatar da ilmi mal ilmi illa amal bihi ilmi mai zama to ilmi sai lokacin da mai shi ya aiki da shi da zaran mai shi bai yi aiki da shi to ya zama to wa ya zama to jahili to shi yasa Allah ta'ala ce wanda yake da mummunan aiki a cikin ku cikin jahilci sun mata ba mubadi bayan sai ya tuba ma'ana tuba ka bar aikin wannan da ka san Allah baya so har zuciyarka kuma tuba na da sharda daga cikin sharadin tuba shine annadabu alama fata karka da dama wanda ya sa mana yi karka da na sani ba wai kawai da kana saban Allah ba yanzu ka tsoho in ka ji yara suna hira baka ta ba yara mai hukai mu a da ai ba za mu kai mu ba kenan yanzu kana nan kan bakanka eh baka tuwo ba kenan karka an da mu alama fata malami ya zai ce wannan ya to Allah ya uda ala zambin ka dauki aniya lokacin da ka bar abu mara kyau ba za ka ƙara koma aikata wannan laifin ba cikin abin da ya rage saura a rayuwarka fi ma baki alayhi min umrihi an gane ko sannan ka bar saban Allah a lokacin da ya dace ka bar shi da ka gane bai da kyau karka ta to ma bari amma dai ai da sauran lokaci mutuwa kuma ba ta sa rana la Allah zo ta kwashe ka a cikin wannan laifin shi da mutum ya mutu da aqida da tauhidi komai yadda yake saban Allah ana sa ran Allah ya gafarta mai to amma sai in ya so ne sai in ya so in bai so ba zai maka azaba gurgurdan laifinka kuma azabar baka san bauta iri ce kila a yanke maka hukuncin zama a jahannama shekara miliyan ɗaya kaga ai akwai matsala ko Allah ya so ke to da haka ubangiji tabaraka wataala ce duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin rashin sani sun mataba min badihi sai ya tuba daga wannan laifin bayan ya riga ya aikata aika aikan laifin to Allah ya ce a bashi albishir eh inda an tuba tuba mai kyau sannan wa asala aka kyautata aiki so ake idan mutum ya tuba kuma a gashi ya canza yanayi a bakin da kake tare da su a da da ka bar irin wannan mummunan aikin to ka nisance su amma kai da kana dara yanzu ka bar ta amma sai a ganka tare da su har ka ga ta a kanka taba wancan taba wancan har yanzu da sauran ka kenan ko ba haka ba za ka samu irin wannan ba shi ya bari amma tsohon kai ne yana nan kusa da a ba haka za ka yi ba waccan za ka sa ai gara ba ka yi kaga ya tuba amma bai gyara ba idan ka tuba daga abu to kana ganka kana da alaka da abun ta kusa ko ta nesa shine taba min badi wa aslaha wanda ya tuba kuma ya kyauta da tuba ya gyara miyagun ayyukan sai ya canza su zuwa ga aiki kyaukyawa eh inda kai gwanin waka ne yanzu ka fi kowa ne da qur'ani inda kai ka saba sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yanzu ko lokaci a cikin sarulanka da ya kotar kinka waye gari kawai kana sauraron alamomi masu kira karatun alkur'ani ne to ka ka canza ka tuba kuma ka gyara ka yi modifan abin mummuna da kyaukyawa sannan ka rika nadama akan mummunan aikin da ka ainihin aikata a baya idan tuban naka da kai akan laifin yana da alaka da hakkin na adam to mai na mai kayan shi in kana da hakkin mai da rufa amma idan gulmace kai sai ka daga cewa da yi gulmanka me ka ce sai ka ce a kai da yare mu saboda wani abu in ka faɗi to bala'i za yi eh karke irin da jahilari ta wai in ka taɓa neman matar mutum wai in ka tuba sai ka ce ya kama je dawa sai ka bashi wuka da igiya ai yanka ka zai wani ya tsakar ce ne ba wa tsaka don me za ka gaya mashi abin da kai a wannan allah baya son mutum ya bayyana laifi ya daga cikin wayanda allah ke hushi da su ma wanda za su yi zunubi kuma su bayyana a sani idan ma har sai ka nemi gafara ka ce kai dai wani abu ne kasance kuskure da ɗan adam tsakanin na da kai nake kamar na shiga haƙƙinka amma yana buƙatar ka yaje mani to shi ma yana da imani yana neman allah ya mashi afuwa ya mai gafara an zai ya hima tana in tafu a sayin fa inna Allah kana afuwan gafura duk wanda ya yafe daga wani mummunan abu da aka mishi kuma Allah zai mai abu Allah zai mai gafara kuma Allah zai yaye mishi afuwan Allah ta bayyana Allah kana afuwan gafura Allah zai mishi afuwa kuma ya gafara kwadayin afuwar Allah da gafar Allah sai ga bai bukata ya san me kai sai ta wani ba kuma jika na yayi ma kaga an zauna lafiya ko yawwa amma in kudin shi ne kaci to wanda gaskiya kana iya ka bayyana mai koda baka da shi wadda haƙƙi na dukiya matsala ne wani ɗan ta'adda a zamanin annabawa aike shi kisan mutane ya kashe mutane ya kwace dukiyarsu ana neman shi ruwa a jallo kawai sai bulla madina da ya je ya kwatsai tare da mutanen kirki sabon manzana sai musulunta ya tuba to wata rana sai ya zo ke tambayi manzana to shi kaka al'amarinsa ya yi kisan kai ya yi waye ya yi kwacen dukiya annabi ce abinda kai na kisan kai da sauransu duka wani Allah ya yi ba tsakanin kai da ubangiji amma har dukiyar mutane ka san yadda kai wallahi duk wanda ka san ka ci dukiyar shi ka san da kai ko dai ka maida mashi ko kuma ka san cewa ranar alkiyama sai an dauka daga cikin ayyukan kana da hidi an bashi wannan lazim ne bisa duk yadda zaka yi in akwai yadda zaka iya ka bar tunan ba ba haƙƙin wasu bayan Allah akan ka to'i cin haƙƙin wani bala'i ne jama'a ko ta kusa ko ta nesa mutum ya kokarin zai kiyaye kanshi daga cin haƙƙin al'umma sababin dukiyar gwamnati ce ko kuma an baka karama ka zata kanka saboda kai kila wani fardatar ne ko wani fardatar ko wani a wallahi in dai abu na al'umma da iko kai karba wa al'umma ka jira naka haƙƙin ya zo daga Allah cin haƙƙin mutane bala'i ne masiba ne a zulmu zulmatin yawmal kiyama duk abin da zaka yi da zalunci to zai baka duhu ne ranar tashin kiyama Allah ya kare mu to da haka Allah da sun ce idan sun tuba wa asna sun gyara to Allah ya ce ka gaya musu fa annahu shi ubangiji tabaraka wa ta'ala gafurun me yawan gafara ne ga dukkan wanda ya tuba daga laifi rahimu kuma Allah bai tausayi ne Allah bai jinka ne da daga cikin tausayin Allah kana saba mashi amma sai ya ki kashe ka ya jinkirta maka rayuwarka har ka gane laifi da kake wa Allah kuma ka tuba kuma ya yi ma wannan daga cikin jin kai da tausayi na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya daga cikin tausayin Allah da yake tausayawa mutum abinda ka aikata na zunubi bayan ka tuba yubaddilu lahu sayi'atin hasana sai Allah ya mai da tarin zunubi ya zama tolada wannan ma rahamar Allah ta jin kan Allah Allah ka tausaya mana Allah ka jikan mu sai Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin ubangiji ta'ala ce wa kadhalika nufassilu al-ayat saboda wannan ne muke bayyana ayoyi muke rarrabe su muke fassara muku su filla filla Allah ya maka bayanin abu kaza baya da kyau abu kaza matsala ne abu kaza alkhairi abu kaza sharri ne Allah ce me yasa wani tastabi da sabila mujrimina dan a bayyana muku hanyar miyagun mutane kada ku bi dan abin ya fito muku a fili ga hanyar mutanen kirki ga hanyar fajirai yasa Allah ke nufassul ayat muke rarrabewa ko muke fassara muku ayoyi dakin dakin ku gane abin da yake alheri da abin da yake shari ne dan kar ku ba hanyar miyagun mutane ku ba hanyar mutanen kirki sai Allah ta'ala yace qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana min al-muhtadin Allah yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulka ga musu ya ma'aikin Allah inni nuhitu an abuda alladhina tad'una min dunillah ni an hana ni in bautawa abinda kuke bauta ko ba da bayan Allah dama manzan Allah kafin mawayi ya zama shi ai baya shirka bai bautar gunki da haka musulun cewa mu ma an hana mu bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah shi kadai ake bautawa kuma ka zama mai godiya gare shi bayan bautarsa balla ya fa abudu wa kun mina shakirin Allah shi kadai zaka bautawa ka zama mai godiya gare shi da haka ka gaya musu babu shakka an hana muni an abudan ladina tad'una min dunillah in bauta wani ko ba da bayan Allah kul ka gaya musu yace la attabi awa kun kuma zan bi san zuciyarku ba don galibi kafiran duniya da yahudawan duniya suna bukatar abisan zuciyarsu ne yanzu yana abin da amerika suke a duniya so take duk duniya kowa ya matsarinta in har za ta ce kulle ka ce tas to tana so ta gama yaga ko da kai ba musulmin kirki bane ba Allah ka karya su a zalimai kawai yanzu ka zo ka diba babu dalili ba sadidi ba sada suka zo suka kai hari sai kashe shugaban kasa jagoran yan iran ka zo ka nima gani ba a lokacin da ake na ana tattaunawa akan sasanci suka yaudar mutane suka je suka kashe shi ka nima kwanaki da suka dira shugaban kasa guda suka dauka sai kai kasa suka ce wai yana fito cin miyagun kwayoyi wai za su mai hukunci kuma shi kenan yana kun ba mai ce musu a haka duk duniya in ana neman fir'auna yanzu to babban dai trump ne wallahi da sahabarorin shi dole ne musulmi mu dage mu yi amfani da bamamai da nukiliyar kinmu na alkanutu akan wannan azalimin tsoho Allah ya wargaza shi mahaukaci sakare kawai ka gani ba ruwan shi kawai na so ya sha jinin mutane yanzu ka zo ka diba dalilin shi nawa za a rasa rayuwar al'ummar musamman musan hawa musan sauka ba shi yana can a nesa da shi da kasar shi a kare ya zo ya girke kayan yaƙi a cikin kasashen musulmi ya zo ya fi kasar da akwai musulmi a ciki su ma ta su bugi musulmi kuma kawai dai baka shiga mu idan ba a ce idan an tashi ramuwar gayyar amerika za a harba ba ta da za a duba ba kasashen yan umarai musulmi yanzu ga shafi da ke faruwa an bugi qatar an bugi saudiya an bugi haɗe dole larabawa dubai da sauransu a nan ya kika tsammani musulmi nau za a rasu su sun san damar za a yi wannan matsalar sun janye nasu kawai talakawa wanda aka ɗauka aiki a gurin su ne za a kashe ko musulmi ne ba abin da ya dame su Allah ya sauke wannan zalunci har ina to wannan wani abu ne wanda ke ƙarshen duniya ne da Allah maɗaukakin sarki ya sa manzan Allah ya yi bayani duniya za ta taru akan ku kamar yadda mayyawata suke taruwa akan akushin abinci to haka ne yanzu kafin suke mutane kuma manyan kasashen suna kallo da goyon bayan su ma ala da goyon bayan su irin su ingila da hannunsu ciki irin su faransa ba ta ya ce ba junansu baya a kan su zalunci ƙananan ƙasashe ko kuma ƙasashen musulmi allah ya isa mana ya haula wala quwwata illa billah to shine Allah madaukakin sarki ce la atabi awakum ba zan san zuciye ku ba so suke duniya abinda suke ce kaza ne kar wani ya ce a abin san zuciyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam idan na san zuciyarku kan dalaltu hakikan na bace daga tafarkin Allah domin san zuciyarsu baya tare da ubangiji tabaraka wataala yace wa ma ana min al-muhtadin a lokacin zan zamanto daga cikin waɗanda suke ba samu shiriwa daga Allah ba daga cikin batattu kenan Allah ya kare manzo Allah da bin san zuciyarsu ya kuma kare sahabbansa daga bin san zuciyar makiya salamu da kan sake yace qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi ma 'indi ma tasta'jiluna bi in al-hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khayrul fasilin Allah yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ga musu inni ala bayyanatin min rabbi ni ina kan hujjoji na ubangiji na ma'ana da dalilai wanda Allah ta'ala ya sauka mun a cikin littafi cewa an bauta bai shi kadai wa kazzabtum bihi abinda ku kuma kun karyata shi dalilai waɗanda suka tabbatar da Allah shi kadai ya tantance abota masa ni a kansu nake kuma su ne Allah ta'ala ya aiko ni da su amma kun karyata ma indi ma tasta'jilu bihi abinda kuke neman gaggautawa na azaba cewa idan Allah da gaske aiko ne yayi ko abin da ke gare na alkur'ani daga Allah yake azabar Allah ta zo to wannan abin ba a gare ni ba yake domin kun san akwai kafirin da ya zo gaban manzo Allah ya ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa abdur alaina hidayatan min as-sama in dai abinda Muhammadu yake faɗi gaskiya ne a mana ruwan dutse daga sama aw yitina bi azab alim ko kuma aka wata azaba mai radadi haka Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ma indi ma tusadir rabi abinda muke gaggauta a kawo na azaba ba a hannu na bake yana hannuwa yana hannun Allah innal hukuma illa lillah hukunci baya hannun kowa sai a hannun shi subhanahu wataala ba wani hukunci wanda yake tabbatacce illa sai wanda ya zo daga Allah don haka duk wata shari'a da kai wanda ta cikin shari'ar Allah ranar kiyama sai an saki innal hukumu illa lillah babu wani hukunci tabbatacce wanda Allah ya rarci sai wanda ya zo a cikin littafin Allah ko a masa harshen annabawan Allah Allah ta'ala shi ne ya kusula wanda yake rabe wato ƙarya da gaskiya wanda ke tabbatar da gaskiya ga mai ita ta bangaren hukunci da kuma kowane ɓangare Allah ya ce wa huwa khairul fasirin Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin masu rarrabewa idan har akwai wani mutum zai iya rarrabe daidai da ba daidai ba to Allah shi ne mafi cancanta sama da wannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ Allah ya ce kulka gaya musu ya Rasulullah law anna indi ma tasta'jiluna bihi da a ce abin da kuke gaggautawa a yi na azaban nan da a hannuna yake na kudiyar amur da an gama da tunana suka muku ita da azabanan ta Allah tana hannuna ina da ikon zauwa da ita wallahi da an riga an gama da wanzanci ake ba wannan ba na kudiyar amur bai ne wa bainakun da an zartar da hukunci tsakani da ku da tunana su kota amma ina ba shi yake da yancin sabka da azabar ba wallahu alam bi zalimin ubangiji shine mafi sani ga azalimi ya zake da wannan ayar da maganar da ya tabbata cikin hadisi ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka azabta da shi a tayi Allah ya umarni mala'ikan da ke da ba da umarni ga duwatsu cewa ya je tambayi abin da annabi ke so a yi ya zo ce ya rasulullah abin da kake bukata Allah ya wakilta da ummaka in kana so a dauko katon dutsen can a rugurguzo musu aka annabi ya ce a ai a tsatsa su za su aihi masu imani da Allah ya zake da wani ayar da ya ce kuma inda azaba an zake da an gari nan gudun su suka nemi azaba suka ce idan abin da yake karanta gaskiya daga Allah to aka azaba da haka inda yana da lokacin da fa zai sako ta zai zama aya can kuma ba azabar ba suka nema sun yi cin mutunci da ta'addanci ne sun yi jina-jina da shi saboda nan haƙƙin shi ne za ka sai ya yi ya ce a kyale su don za su aihi masu cewa la'ina kuma sun aiwa biya kafin Allah ya halaka da su sun haifa to da babu cin karo da juna akan wannan wallahu alam bil zalimin Allah shine mafi sani ga waɗanda suke azzalimi Allah kan ka samu daga cikin azzalimi ya Allah ta'ala yace wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله يجد وعنده هو فاتح الغيب ما كلن غيبه a wajen Allah suke la ya'lamu illahu ba wanda ya san su sai shi Imam al-Bukhari ya zo da hadisi daga Salim bin Abdullah daga babansa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaib kinan khamsun abubuwa guda biyar ne wanda la ya'lamu hunna illa Allah ba wanda ya san su sai Allah waɗannan abubuwa guda biyar su ne waɗanda suka zo a cikin sutul kuma ne ko da sura je mun karanta su inna Allah indahu ilmu sa'a عنده علم الساعة wannan shine mafatul gaiba da daya yanzu za ta ci alkiyama wannan wani ilimi ne daga cikin mafatul gaiba na farko ba wanda yake da wannan sanin sai Allah kamar yadda kuma baka san za ta shi kiyama baka san yadda zaka mutu ba baka san yadda shi zan mutu ba baka san yadda wanda zai mutu ba wannan Allah kadai yake da wannan sanin sai na biyu wa yunazzilul ghayb samkar da ruwan sama adadin ruwan da zai faɗo bana wannan ilimin bai hannun kowa yana hannun Allah ko mai ciwo ba ba ta iska ce maka ba za a yi ruwa a Nijar ɗigo kaza a sai an yi ne dai za ta bada labari shi ma a sashe ne wani gudun na'urar ta faɗi gaskiya wani hannun ta faɗi ƙarya wani ruwan ma sai ya zo ya cika ta ma ta kasa bada sakamako har ya cinye ko ba haka ba yawwa da haka kenan Allah shi kaɗai sun adadin ruwa wanda ke saukowa daga sama ba wani wanda ke da wannan sanin wannan shi ne na nawa shi ne na biyu ko sai na uku wa ya'lamu ma fil arham kuma shi yasa abin da ke cikin mahaifa mahaifar dabobi mahaifar mutane hatta aljanu Allah shi yake da tabbacin hakikanin sani ga abin da ke cikin mahaifa kafin a yi wa abu eh ka iya ce ana iya eko a gane namiji ne eh haka ne ko a gane mace ko a gane yaya biyu ne amma sau da za a iya kun kuma wani abin yanzu daban wanda ba haka ba za a iya ganewa za a yi rukar lokaci kaza kuma a wuce lokacin ko ba a kai ba to ko da an gano namiji ne zai zo a raye ba a sani ba zai mutu ne a ciki ba a sani ba idan ya zo duniya zai girma ko zai mutu yana kokari ba a sani ba idan ya girma zai yi shugabanci ko za a shugabanci shi ne ba a sani ba mai kuɗi ne ko talaka ne ba ba wata na'urar da ke gwada wannan babu ba wanda kutarkin da zai iya baka wani labarin idan ya girma mutum ne mai rowa ko kuma mai kyauta ne duk ba wanda ya sani kenan waye a cikin cikin nan wanda yake da wannan ilimin cikakke shi ne Allah ba duk duniya ba wanda yake da wannan sanin sai shi banda wannan sami wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada duk ga muna ba wani mai lumfashi da ya san me za a yi gobe ko akwai wanda ya san yanzu je mu waye gari an kai hari an ce an kai shugaban kasa na Iran ko akwai wanda ya san wannan yadda aka yi ta ko muka sani to gobe musamman za a yi kuma Allah sa a kashe shugaban kasar isra'ila Allah ɗora wannan mahaukacin hawan jini shi ma ya faɗi mutu wallahi wallahi da mun ji daɗi a zalimai kawai to Allah ya ce wa matar da nafsin ma za ta kasu gada ba wani mai rai da ya san me zai faru gobe wannan sanin yana hannun Allah shi kadai gobe litinin ko ba wanda ya san me za a yi gobe ba ko wanda ya san wallahi babu ana tsammani dai za a yi kaza ko za a yi kaza ayin ba a yi ba oho ba sani ba wanda zai yi ma baka sani ba ko ya kai goma nawa ayoyi ga sunan daga Allah ta yawa ne wanda ke nuna maka ba wanda ya san gobe sai Allah har wani mawaki aka yi mawaki wanda ake da shi dan maraya cikin waka shi ke cewa wa san gobe da Allah ko ba haka ba haka ne ba Allah kadai ya sa abin zai faru gobe banda wani Allah ramar sai na biyar وما تدري نفس بأي أرض تموت ba wani mai rai wanda ya san a wata ƙasa zai mutu kun gama nan gamu a masallaci wasu a wani ko wa ya san a wani gari zai mutu cikin mu ba wanda ya san a garin ku za ka mutu a garin wasu a cikin ruwa a mene ba wanda ya san mu da muna tafiya da gaba ne fasinjoji ne kawai da lahira ta ina za a ta yi a wani gari za a mutu wallahi ba wanda ya san ko akwai wanda ya san da zai mutu wai kinga wallahi ba wanda ya sani kuma Allah ba mashi garaje ba ma Allah shi shiri ba wanda ya san ayi abdun tamut a wata ƙasa ce zai mutu ba wanda yake da wannan ilimin yadda kawai inda Allah ya kada zaka mutu in lokacin ya kusa sai Allah ya sa baka san zuwa gurin sai ka je a can gurin sai a yi ta kare kawai Allah ne ya kai masa sau da za ka fito ka ce na tafi sai na dawo in ka je ba za ka dawo ba wallahi da yawa sukan bankwana da iyalansu ta ce mun taimu dawo tafiya kenan jiya jiya na amana irin wani wanda uwa Allah ji ganshi da gafara jiya wannan ɗan nafafi da su an yi tarawih an yi komi da cikin dare wajen sha biyu ya zo ke ta iyalan ta zo su hira kawai ana hira da kan take gaya mana kawai sai ta ga kawai ya juya yana juya kawai sai ta jira da mara kan da kira makwabta ina ta yi kenan har yanzu yana goma ne za a jana shi Allah shi kanci da gafara suna hira ba ciwon kai ba masassara ba mara ba komi kai ka sama da iri da kai ko yana sama da iri lokacin wanda ya yi shi kenan ba bukatar ma sai da wata mura ko wata atishawa a hira suke kawai tattaunawa da iyali a shekau hirar ƙarshe Allah ya gafarta mishi Allah sa aljanna ku don su kuma su kuma na samu cika da imani zaka ba wanda ya san inda zai mutu inna Allah alimun kabir Allah shine masani mai cikin kansa ne mai ba da labari wadannan abubuwan sun mafatihul ghaib wanda Allah ta'ala ya ce wa inda ku suna wajen shi mafatihul ghaib ilimin waɗannan abubuwan guda biyar la ya'lamu illa huwa ba wanda yake da sani cikakken sani sai shi subhanahu wa ta'ala da haka duk wani wanda zai zo ya ba Allah shi ciki a wannan bangaren to ya samu matsala eh za ka samu bokaye za su baka labari za a yi kaza za a yi kaza ka ce ka wannan ko malamin da gani yake ila aikata ne kuma abin ya faru don ka kara halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya zo gurin boka ko malamin tsubbu ya gaskanta shi akan labarin da ya bashi to ya kafir cewa abin da aka saukarwa annabi Muhammad ya kafir shi alqur'ani ya za ka yi ranar kiyama ka wayi gari daga cikin wanda sun kafir cewa alqur'ani ina ce mu kuma take wannan waya aka ce idan ka je ya gaya maka boka baka yarda ba ka san boka ne amma ka je ya baka labarin ya kai kwana 40 kana sallar Allah bai karba ba kuma in baka sallar ba ana banka bashi to wata masifa ce wannan ina masibar da ta kai wannan ba shi ya kamata mu kiyaye irin waɗannan hanyoyi wanda suke da haɗarin gaske a rayuwar musulmi da haka wa yaron mafi libar wal bada nan da ko Allah shi kaɗai ke da ilimin abin da ke cikin wajen ruwa shi ne bar cikin itace ne cikin sahara ne duk abin da ke ciki Allah ta'ala shi ne da yake da cikakken sani a kansu haka abin da ke cikin ruwa naman ruwa ne abuwa ne na lu'ulu da marjan da sauransu duk Allah maɗaukakin sarki shi yake da cikakken sani a kansu domin Allah ta'ala shi ne Allah bulguyo ba wanda ya san gaibu sai shi subhanahu wa ta'ala kuma tusqutu min warqatin illa ya'lamuha babu wata itaciya da ganyenta ɗaya zai faɗo ƙasa sai da sanar Allah sai Allah ta'ala ya san da faɗin wannan ganyen shi ne wanda yake ya alamu ka'idatul ayinu ba ta kuma suno ya san munafukar idan da ta kalli abin da ya haramta a kalla da lokacin da ka kalli abin da Allah ya hana abin da ka ɓoya cikin zuciyarka da haka duk lokacin da kake aikata wani abu kasancewa Allah yana kallon ka dan la tudrikul absar wani ido bai iya ganin Allah amma huwa tudrikul absar shi Allah yana kallon kowane mai ido ba abin da yake boye masa duk abin da zaka yi ka tana cewa gaban Allah nan yana kallon ka kuma gaban shi ne zaka tashi ranar tashi alkiyama ya tambaye ka kai bayani ka san ku ai babu wani ruwa ruwa ko babu wayo babu kwana dole ka faɗi gaskiya kuma dole ka amshi sakamakon da ya dace akan abin da ka aikata Allah samu aikata alheri haka Allah shi yake da wannan sifa sai na zarma wala habatin fi zulmatil ard babu wata kwaya da take cikin duhun kasa kowace irin nau'in kwaya kwayoyin da ke cikin duhun kasan nan Allah kadai san su abin da zaka san Allah kadai san su eh yanzu in ka je ka cikin daji ko cikin gonakai za ka kawai abu sharas ko da an sabkar da ruwa bayan kwana uku ko sati zaka zo ga nau'in abubuwa kala kala sun fito ga sunan waya adana su waya tsare su Allah ne ya tsare su sai ga wata irin ciyawa da babu ita a da ya zuga ta a gurin waya kawo ta ta ina ma ta zo kai baka sani ba akwai hikima a cikin al'amarin damana hatta a noman da za ka yi ka diba idan ka tashi shauka ba za ka je ka tura rami ne kawai daga tsaye za ka watsa abin ka tafiya ka in banda aikin Allah wani abin ya za a yi hutu kuma ya tashi mutuwa za ga an juya wajen hancin shi ƙasa ta koyi bugo to da na ce kai za ka daidaita hatsi hancin sai ƙasa ko ya zama ta ko gabin ne kana ce ka hudu shi ba aka ga aikin mara wasa bane amma watsa kawai za ka yi gabin ne shi Allah zai sanya ya juya da kanshi kuma ya kullo a yi ruwa ɗaya kai kuma ka shifka abu kala daban-daban kuma kowanne ya hutu yana nan a matsayin shi da kalar shi kuma a sharar shi to su kabi ma'in waye a sharar da wannan abin da ruwa iri daya amma kowanne sai bada kuma nau'in shi daban wani abin ba a ce shi sai an dawa wani da an dawa an yi mi yanzu a dawa salat eh ko misali ma ga gani ko wannan ba zai ci ba kuma dole sai an- kuma da ruwa iri daya da wanda ake dafa da wanda ba duk ruwa iri daya ne ya sha duk wani Allah ya nuna maka shi gwani ne ya cancanci idan ya ce ka bari ka bari da haka shi kadai ya san habbatin fi zulmatul ard wala radabin ko dan ya abu wala yabisin ko bushice illa fi kitabin mubin dukkan suna cikin littafin Allah mabayani Allah ta'ala ya san da kowanne ya ce sai Allah madaukakin sarki ya ce وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ya daga cikin hikimar Allah wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli shine wanda yake sanya muku alƙaraman mutuwa da daddare ba wani ma ce barci kana mutuwa ne mutuwa ce ya zazzaba wannan da za a kare ka da ke da wanda ya mutu duk ɗaya muke Allah ya tawaffal anfus hina mautiha الله يتوفى الأنفس حين موتها Allah shi yake wato amsar rayuwar mai barci a lokacin da ya kwanta barcinsa ya tawaffal afisi da mota shi yake kashe mai rai a lokacin barcinsa da yawan daga barci kawai shi kenan sai ya tazarci Allah ya ga dama baka daga cikin wanda za ku zarce ne sai ya ce mi والتي لم تمت في منامها wanda Allah ya yi alkawarin ba za ta mutu a wannan kwancin nata da barcin ba me yake faruwa فيمسك التي قضى عليها الموت sai a riƙe ran na wanda an zartar da mutuwa a kan shi ashe da mun zama kwanta bacci ran ake cirewa sai a kai can gurin Allah sai a barka da ruhi ka yi talon fashi ba san me ke faruwa ba inda ba dawo ba da shi ba shi ke nan haka za ka yi saura har tashin kiyama ba za ka sani ake ba to wanda ni Allah ya alƙawalin zai mutu sai a riƙe ran walatin lam tabit bi manamiha wanda Allah bai yi alƙawarin mutuwarta ba to shine Allah sai ya ce fa yursul ukra sai a dawo da nan waccan wanda ba yi alƙawarin mutuwarta ya zuba ila ajalin musamma zuwa yan sauran shekaru da watanni da kwanuka da yan mintuna da suka rage maka da sun zo shi kenan duk Allah yana nuna mana shi yake da wannan ko la zai tawaffakum bil layl shi yake amsar rayuwarku a lokacin da kuka kwanta barci da daddare wa ya'lamu ma jaratin bin nahar kuma shi yasan irin kai kawo da kujuma kujuma da ake idan gari ya waye daga wanda ya kwashi biyan shi u ina lakwal ya kwal mission ha kun yi dariya ba masu kaiwa ne to wannan kuma ya kai ya kwal madarisa wancan ya kai tirar suna ake ta komi ne haka dai wani kuma ya kwasa ya nufi garaji wani ya nufi shagon kasuwa haka za ka muna ta cin karo da juna wani kuma yana gudu zai tafi wani sabga ne a can ake kwana uku sadaka ko bakwai canza shi haka ne gari da baya abin da muke sai kenan wancan ba zai je daura aure wancan zai je gaisuwa wancan haka duk abin da ke faruwar nan shine mafi sanin cikakke in ji Allah wa yana ma da abin da kuke gudanarwa da wunin nan a cikin wunin nan shine yafi kowa sanin me kuke yi. Eh, Allah yana sani amma akwai wata ranar da za a waye gari duk wannan kujima kujibar babu babu sadakar uku balle cikon shekara babu zuwa ɗaurin aure ko zancen auren babu babu zancen aiwa balle a je suna Eh, babu zancen kasuwanci babu zancen sana'ar hannu da a tattara gaba ɗaya a koma zuwa ga Allah sun mai ba asukun fihi kuma Allah zai tayar da ku a wani wuri na musamman shine gurin alkiyama me yasa za ta da mu da yi ƙura adadin musamman Allah don ya zartar da hukuncin shi na adadin kwanakan da ya yanke muku sun kare an mutu sannan zai tayar da ku a wani wurin da za a muku tambaya a kan da'amun da kuka gudana a rayuwa sun mai lahi marji uku makomar ku gaba ɗaya tana gare shi kowa zai koma zuwa ga Allah ya san abin da muke da daddare a lokacin da muka yi barci ya san abin da muke da rana a lokacin da muke kai kawo sannan zai tayar da mu mu yi abubuwan da muka ga dama a nan duniya sannan wata rana za a waye gari babu mu za a mayar da mu zuwa gare shi sun mai nabbi'ukum kuma zai baku labari bi ma kuntum ta'malun abin da kuka aikata Allah da kanshi zai baka labari abin da kai malamai sun ce abin da kai a bayyane a zahiri kai da kanka zaka bada labari dan an rubuta ga takarda ga kuma na'urar da aka rika a wuyanka wanda zaka fito da ita kai bayani dalla dalla yawa akwai abin da Allah zai baka labari shine abin da kai tsakaninka da shi ba wanda ya ji ba wanda ya gani kuma laifi ne abu to ranar tashin kiyama Allah zai sanya labarai tsakaninka da shi a asirce Allah ya dora hannun shi a kanka sai ai ka san ka aikata kaza lokaci kaza ko to wallahi Allah na san nayi aha abu ga gashi a littafin ka ba musa saboda ka rufa wa kanka asiri ni ma shi yasa na rufa maka asiri akwai ana kaza kuma kayi kaza wallahi Allah nahi kai da ka mace dan ba gansa a rubuce ba gani kake ka sha banza ashe shi Allah yana rike da abin zai baka labari duk abin da kai wanda sai kai sai Allah ba wanda ya gani na laifi to Allah ba zai bari a rubuta a littafin ka ba amma a nan gurin Allah zai zana maka dakin dakin ka san shi lalle Allah mai guyubu ne wallahi kai mutum ya ga ina ai shi kenan tayi ta kare dole na abun ashe akwai su a shi kenan kuma sai wuta a ƙarshe sai Allah ya gama zana maka abin da kai wanda ba wanda ya gani sai kai sai ce to a duniya da kai ka san laifi ne ka muni sai ka rufa maka kanka asiri ba wanda ya ji ba wanda ya gani to ni ma yau na rufa maka asiri kana yahe ba an sai kai aje zuciya ko aka ce ha to eh bana yau saura ka dafa sauran kiris to da haka shine Allah ya ce fa nabbiu kun zai baku labari bi ma kuntum ta'malun dangane da duk abin da kuka aikata a duniya idan alkhairi ko shari Allah sama ya aikata alheri sai Allah ta'ala ya ce وهو القاهر فوق عباده mm, ويرسل عليكم حفظه gaskiya ne حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون Allah yana sanar da mu shi wane ne yace wa huwal qahiru shine mai rinjaye fauka ibadi akan bayinsa ba wanda yake rinjayar Allah ko akwai irin su fir'auna duk tsaye da suke kaga musu gagar Allah ba. da irin sa Abu Jahil shine al qahiru mai rinjaye fauka ibadihi a saman bayinsa ba wanda yafi karfin Allah Allah yafi karfin kowa ya Allah ka rusa mana waɗannan azalimai Amerika da Isra'ila wa yursilu alaikum hafazatan kuma shine yake aiko muku mala'iku masu kiyaye ku kafan nan takawa in ka taka ta dama in ka dago ta kafin ka ajiye ta hagun sai an sa wani mala'ika ya share ya gyara ba ita haka ta hagun in ka daga cikin ka ajiye sai an sa mala'ika ya daidaita yau baka kai da takamin ka yake zuwa yayi rami har ka dana ta ce me kai kawo ka tayi saboda tafiya kawai ba ta yi wallahi idan wani kara zai taho ya shiga kudin gaji sai an seta shi akwai na'urar za su seta karan don kar ya zo maka direct batta cewa sai ya zo maka ila kwakwalwarka ba ga wanda ake jarabar su da matsalar wannan kariyar aka wadata sai an samu su na'ura an ba aka ba aka bar kunnan haka zai ka zo wani kara shi su ma mala'iku aka ta suke kiyaye maka jin naka su daidaita shi wallahi idanka akwai wani abu wanda kafin ka kalle shi sai ya sa wasu na'urori sun seta abin in ba haka ba da wallahi wani abu in ka kalle shi sai idan ka ya lalace amma sai a seta maka abu kalle shi ba abin da zai faru baka gani da idan ana sudur in ba a sa baki lulun ba aka tsaya na kallo ya ido yake Ah, saboda ai wannan gurin kaman babu wata amma sai Allah ya fara maka kariya da zaka yi da kanka ka dan sa rubuci to Allah yana aika muku hafazatan mala'ikun da suke ba mu kariya Eh, shi sa sai ga wani aka sida a yi ga akwai abin mamaki mutum wani kokon zane saboda allah ya kare an sa wani mala'iku sun dan cihe ka in ana so kuma ka dan tuna allah sai a bari ka dan yi kwan zane ko ka dan yi yan kare ɗaya haka ɗaya mana wallahi shi yake kariya an ba ka yi motar nan da ake hara gudu ma ɗane cewa kadiba me kadiba mota da suke fa amma za ka ga surfa gudu saboda kana cikin hadari yaro dan karami a ƙauye bai yi karatu ba amma ya ganka a mota ya san kana cikin bala ya ce Allah kiyaye ba haka bane yau ka Allah kiyaye a banza ne faɗi ba suna maka yau akan bala'i ne kake in bai kiyaye ka ba akwai matsala dani ne na sarai wani dan gabatar ta kana ba ta da kusa wani kawai shike da kai kuma kake ta bala'i ya kai yasa ka yaro dan karami kawai ya ganka a mota ba wata sai ya ce Allah kiyaye wallahi suna maka yake akwai matsala fa ka tuna da Allah da haka wasu alaikun hafaza shi ke aika muku masu babu kariya subhanahu wata'ala eh in babu kariya na tashi akwai matsala fa da haka kullum mu roki Allah ta'ala ya kara mana wannan kariyar mala'iku ne kuma ba sa ci ba sa sha ba sa barci ba sa gajiya ya fi zo da badar suna kiyaye gangan jikin dan adam gangan jikin naka ma wallahi kiyaye shi suke in ba haka ba in ka kwanta kai barci ma sai ka tashi sai wata gaba ta samu matsala amma sai a yi ta maka sabis kana barci a yi ta gyara maka gabobinka wajen gaba 360 kowace yanka kwanta sai an zo an mata mai ake cewa sai an mata girsaj an mata revision an dindima ta an gyaggyara ya ka tashi kawai sai ka ji kana mai ka kawai tana kara baka san wani aiki ya kai baka na barcin nan wani su alaikum hafazan allah yana aika muku masu kiyaye gangan jikin ku su gyara inda zai samu matsala dan ka tashi ka ji ƙarfi shi yasa aka ce da ka farka daga barci ka ce alhamdulillah ladhi ayana ba da ma'amatana wa yadda hin nushur godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan mutuwa gare shi kuma za mu tashi na tashin alkiyama da haka wasu alaikum hafaza yana aika muku mala'iku masu baku kariya a gangar jikinku Allahu akbar kullum ka tuna fa lahu ma'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi dan adam yana da masu bashi kariya gaba da baya ya buzuna min amrillah suna kiyaye daga al'amuran Allah wanda idan aka janye su wuri da ai baka saka rayuwa wannan da suke baya kariya da an janye su baka saka rayuwa duka wannan ni'ima ce ta Allah wa inna alaikum la hafizin tare da ku akwai masu kiyaye ku duka Allah yana gaya mana irin abin da yake mana ni'ima hatta idan ja ahadakum maut amma yayin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku to ba makawa ta fatu rusuluna dan sakon mu manzannin mu za su kashe su abdullahi na abbas ya ce mala'ikan mutuwa a haulola kwata ilabla kullum sai ya leko ka ya kama ka hari so 24 a ce a dakata da sauna ƙin lokacin da kake takwas ya baya zo da za a ce ya ɗauke ka wanda ya ɗauke ka zai ba ruwan shi da mai kake kullum yana kawo maka hari a ce mace da saura don shi bai sani ba shi da an wakilta shi dauke ka amma bai san bayo ne da haka duniyar ma gaba ɗaya kamar kai ne da asas ɗin abinci ba ina da zai gagare ka taɓa inda kake so kawai za ka ko karin tsaye da wallahi a sa hannunka ka yi loma ko idan ka azabta wallahi kana kallon sama to haka zai iya murtsike mutanen duniya a sekon da ɗaya gaba ɗaya ɗauki rasu ba sai ya kalle su ba Allah ya ba shi wannan damar amma ba zai ba sai kowa lokacin shi yayi haka Allah ya ce hatta idza jaa adakum maut lokacin da mutuwa ta zo dayan ku tawfatu rasuluna yan aikin mu za su dauki rayuwar shi yadda a bar mu gangan cikin kawai wa hum la yafaratu dan su ba sa sakaki ba sa sake ba sa yin kasala yayi retar ko ta wani uzuri ya tsaye da shi a lokacin yana yi yana nan da haka mu yi kokari mu shirya wa mutuwa dan in ma baka shirya mata ita shirya maka abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am Allahu akbar Allah ji kanshi